الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أشرين دشدا قوة رمضان هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوى مدينة شكرة تدبو إر دريهدو دا أربعين دبقوي wanda ya daidai da nawa na watan turawa sha biyar ko sha biyar ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wasalam shekara ta 2026 kamar yadda suka zauna suka tsara ba tare da hujja da dalili ba kamar yadda kuma suka faɗa da bakinsu to muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya wato mun tsaya mun fara bayani mun koro bayanai a aya ta 108 a cikin suratu yunus sai lokaci ya muna halinsa ga dukkan alamu dai surat tana ban kwana da haka muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل نعم كما يد muka sani muna ɗan tsakaro waɗansu matsaloli da suka shafi azumi musamman matsaloli da suke da alaka da wasu abubuwa da suke faruwa na zamani to jiya mun ɗan taɓo waɗansu tambayoyi da suke yawan maimaituwa yau ma za mu dan taba daga cikinsu daga nan sai kuma mu tashi a cikin ilimin tafsiri da muke gabatarwa ko karatun tafsiri daga cikin abubuwan da ana yawan maimaita su shi ne cewa ko tambaya ko suna iya rikitar da mutum idan mace tana haila ko tana jinin biki to sai jinin yayyanke da rana an gani ko kamar misali a ce karfe goma sai jinin yayyanke kaga babu damar ta yi mi ta yi suhur to za ta ci abinci ko ba za ta ci abinci ba an gani ko sauran yinin kamewa za ta yi ko abinci za ta ci abinci za ta ci saboda za ta ramka mi za ta ramka wannan azumi za ta ci gaba da cin abincinta sai dai cin abincin ya zamanto ba cikin mutane ba ko ba haka ba eh ka san hatta ko kana kan balaguro in za ka ci abinci to ka samu wuri ka laɓe kan mutane su yi maka mummunan zato ina fata an fahimta amma wani in ya san shi bai azumi mutane suna azumi to lokacin da ba zai rinka ka abinci gaban su yana ci yana wasu abubuwa wannan bai halatta ba to Allah ya kyauta to sai kuma malamai suke cewa kamar kuma misalin mutumin da ya balaguro sai ya ajiye azumi da ya ajiye azumi sai ya zo garin da zai shi amma kuma rana ba ta faɗi ba shin zai ci gaba da cin abinci ko ba zai ci gaba da cin abinci ba zan ce mafi inganci zai ci abincinsa amma dai kamar yadda muka ce sai ya samu wuri da ya laɓe ina fata ana fahimta ta sannan kuma matsala ta gaba wadda tana iya faruwa shine shin ya halatta a cire ma mutum haure idan yana da azumi magana wadda take ta tabbatatta idan mutum yana son a cire masa haure a cikin watan ramadan ana iya cire masa haure na fata an fahimce ni ko da kuma jini ya fita wannan ba matsala bane saboda shi jinin abu ne wanda zai zamanto nan a baki yake za a zub wako to abin nan za a kako shi a zubar da shi eh duk da yake mutum ya hattara saboda kada ya sha wahala kuma yana duke da azumi sannan kuma shin ya halatta idan an kai kiran sallah a gidan tv ko a rediyo mutum ya sha ruwa ha? to ko a salula ita salula batta saboda ita salula tana yiwa ma kasa kiran da duk za a maka ya tashi da kiran sallah amma idan gidan rediyo an kai kiran sallah ko kuma gidan tv aka yi kiran sallah ya halatta an gane ko? ta mutum ya buɗe baki irin wannan ya kamata mu gane wani abu na farko ya zamanto gidan rediyon da gidan tv na ƙasar kudi na fata ana fahimta ta domin yanzu misali in gidan rediyon saudiya ne kaga lokacin ma'aiba guda ba abu na biyu ya zamanto su suna amfani ne da lokacin buɗe baki in yayi su saka kiran sallah na fata an fahimce ni ba wai kawai suka kiran sallan za su yi ba ya zama to lokacin buɗe baki ya yi tunda in sun kasa kiran sallah lokacin azahar kaga kace kai amfani da wanda ai an tashi aiki abu na gaba kuma ya zama to daidai lokacin shan ruwa suke sawa kuma su zama to suna hankal dama lokacin in yayi kawai sun yi wannan ne don su sanar da mutane to wannan laba asabi ina fata an fahimce ni tun da rediyo da tv ai suna daga cikin kafafen da ke kai muna waɗansu labarai waɗanda muke gaskatawa wani kuma sai ya ce a shi bai yadda da yan an sa gidan rediyo ba a in yayi daidai da lokaci babu wata matsala ya zama to dai amintattun mutane ne ka a samu wani technician wanda karshen ta shi bai masu azumin ko bai damu da azumin bai kawo kahin minti goma sha biyar ko minti talatin ba ya samu ku kiran sallah ku je ku karya azumin ku allah ya kyauta to sannan kuma malamai suke kawo wata mas'ala shine cewa idan rana ta faɗi mutum ya yi buɗe baki an gane ko to suna cikin jirgi suna ɗagawa sai mi sai suka ga rana kun san wani lokacin jirgi idan ya tashi idan ya fuskanci inda rana take to ganin rana za a yi sai an yi wani lokaci sannan ya bace da rana ta bace to me yayin hukuncin wannan ko ma ku ci gaba da ganin ranar ma in jirgin yana gudu sosai kai ka sha ruwa kuma yanzu an tashi kuma can sama ana ganin hasken rana babu matsala tun da haka daga ka sha ruwa a ƙasa to magana ta riga ta ƙari ina fata ana fahimta ta shi yasa amma in baku sha ruwa ba kuma lokacin shan ruwa yayi tak sai kuma jirgin ya daga kuma gashi kuna ganin rana a to tun da lokaci ya riga yayi kuna ƙasa kai maza maza ka bude bakin ka eh a in mutum na gani in dai kasan kahin jirgi ya daga an lokacin shan ruwa yayi a kasa to ko da baku sha ruwa ba in kun daga kuna yin shan ruwan tun dan ana aiki ne da inda kuke a wancan lokacin muna gane ko to dan haka sai ai hattara waɗannan abubuwan suna faruwa to haka kenan kuma kuna saman jirgi rana tana nan sai kuka sabka kasa sai mi eh sai rana ta hwadi yanzu mi za ku yi shan ruwa za ku yi na fata mafici amma idan kuna ƙasa jirgi ya ɗaga sai da ya sama sannan aka sha ruwa ƙasa to ba za ku sha ruwa ba basan ko an gane ne ba idan an sha ruwa a ƙasa an yi kiran sallah ta tabbata to ko da ya ɗaga za ku sha ruwa ko da kun sha ruwan ko ku sha ba amma idan saura minti biyar sai jirgin ya ɗaga kuma sai kun ga rana to ba za ku sha ruwa ba saboda a nan inda kuken kuna ganin rana kuma yanzu kuma can kuna ganin ta ba sani ko muna fahimta ba sannan matsala ta idan mutum ya yi buɗe baki ya sa tsammanin rana ta faɗi amma rana ba ta faɗi ba can akwai azuminsa ko babu zato ne yake yi tana yiwa saboda ya tashi daga bacci ko abin da ya kama da haka malamai suka ce babu wani abu azuminsa yana nan in dai azannul ghalib ne zato galibi ba irin zato irin wanga na hayaniya ba eh to sun ka ce idan jirgin wata matsala ce an ka kai ma malamai tambaya cewa idan jirgi ya tashi sama da rana to azuminka zai ci gaba sai inda lokacin da rana ta faɗi kunga matsala kin gata ta dawo muna kenan in an kai katari inda rana yake yi take yi nan ne jirgin yake yi to ka samu matsala eh kenan matukar ba an yi hannun riga ba tsakanin jirgi da abin da ana yi gaba na kana mi kana ƙara ganinta kinan ran nan in baka yi anniya ba ƙare ka ta ƙari an gane ko sai Allah ya kyauta sannan matsala ta gaba shine akwai waɗansu allurai da ake amfani da su wanda ana kiransu allati tusta'mal alhuqanut tahmiliya mithlul botics botics daga bote ne wato in fatan mutum ta samu matsala ana amfani da irin waɗannan alluran li ikhfa'it taja'id dan in mutum na da wata matsala in yayi accident fata shi tana da matsala sai a dan yi mai annura a shashafa mai waɗannan abubuwan dan wannan abin ya bace ko ko waɗanda ba su son tsuha sai kaga mutum wai kwatar shi tana takurewa kullun yana tambayar mai wanda za a kawo daga turai a yi masa allura a shashafa mai saboda kwatar shi ta tabbata ta koma kamar ta 'yan yara shi bai son a gane ya tsufa saboda kullun yana son ya shiga cikin yara kuma ya auri kananan mata ko ko abin da ake kira collagen an gane ko waɗannan annuran da ana iya amfani da su don wato magani na gyaran fata an gane ko sun kace au inda iradati nafkhi shafataini فيقوم الطبيب المعالج بتخدير المنطقة وحقنها بعقاقير خاصة كما إذا أنا صن أبنا sai a yi mutum allura daidai wurin da ake son a yi wannan aikin sannan sai a yi wannan aikin shi mai hukumcin wannan malamai suka ce wannan ba ya karya azumi domin wannan allura daidai wannan wurin ba abinci bace ba ci bane ba sha bane to sannan kuma an kawo tambaya ga malamai cewa wasu mata suna iya sawar abinda ake kira amaliya ta takbiru thadiyaini li asbabin jamaliya akwai matan da suke son maman su yayi girma to a likitance kun san turai yanzu idan mace mutum yana son ya rage kiba ai a turai ana irin wannan ko ba ka bari yanzu ma sun kai inda ana ƙara tsawon mutum sai a yanka kashin wani matacce sai a dora maka sai ka ƙara tsawo arama in kuma kana son rage tsawon sai a rage ma tsawo an gane ko bal ma suna da abin da ya fi wannan wanda har yanzu ma malamai sun ki ba da amsa a kan shi shi ne cewa wato shafra ta halittar ɗan adam idan ta shiga cikin mahaifa to suna iya in suka sa su ga daidai tsawonka da kaza da kaza ga abin da lissafi yake bayarwa shin ya halatta a sa na'ura ta je ta ƙara wani nomba yadda gashinka zai ƙara tsawo ko ko wani abu naka zai ƙarawa da aka kai wannan fatawa ga mabbin baz ya ce a'a Allahu a'lam an gane ko to amma dai mace da take son ta ƙara girman mamanta tunda tana ganin da haka za ta ja hankalin namiji an gane ko to mata suna amfani da wannan akwai abin da ake kima zira'atu sudfatin masnu'a min madati silicon an gane ko wato mada ce da ake kira madati silicon mamlu'atun bi hulamin bi hulamin silicon akwai wani abu mai kamar ruwa ruwa an gane ko wanda ake kira ma'un sulba wasu ruwa ne masu wato kana iya cewa masu yabki ko dabri an gane ko to su ne ana kiransu jeli ko jele ko pomad waɗanda ake shafawa saboda maman mace ya girma mijinta ya gani ko ko mai son aurenta ya gani to shi kusa harka ku babu cuta jama'a in mijinta dai ne dai babu matsala amma kuma in ba mijinta bane take so eh at-tajmil kadiba cikin wata doktora da an ka rubuta al-jirahatu at-tibbiyya ta Muhammad al-Mukhtar ash-Shanqiti an tattauna akan waɗannan mas'alolin al-muhimmu dai wannan leda da mace za ta sa ko ta hada ta da magani don saboda mamanta ya girma wannan baya karya azumin mace don ta yi wannan ban sani ko mun fahimta ba to mas'ala kafin ta wato ta karshe kenan ko ta karshen ce ma shine cewa idan mutum yayi azumi sannan kuma ya mutumin da ana ganin rana wata shida a ƙasar kuma ana yin dare wata shida na fata an fahimci irin peyi da ake kira le peyi paul paul al-aqtar irin wajen canada irin wajen su wasu yankuna a cikin america an gane ko irin su wasu yankuna dai a cikin rasha to su sai a yi wata shida ana duhu a yi wata shida ana ganin rana shi yasa ba za ka ga saman kankara suke rayuwa wurare ne waɗanda suna da wahalar rayuwa to idan ma mutum zai yin duhu to sai dai kai makanka duhu idan lokacin baccinka ya yi sai dai ka sa abin nan ka ja labuli ko mu ce rido ka lullube ko ina sai ka kwanta sai ka sa alam ko rivai sannan ka tashi domin ko da yaushe rana tana nan wata shidda kuma dare to ya za ya yi azumi dan adam na iya azumin wata shida bai ci bai sha ba wannan matsala an kai ta a majalisul majma'ul fiqh al-islami hayatul abin nan abin nan ta majma'ul fiqh al-islami na rabitatul alam al-islami da an ka tambayi a sheikh al'allama muhammad bin salih al'uthaimin yake cewa kasashen da suke da irin wannan to yanzuru na ila akrabil biladi ilaihim sai su kalli kasar da ta fi kusa da su lailan wani haran wadda tana ganin dare da rana ma'ana wadda a kusa da su in kasar da take da kusa da su ba ta gani ita ma sai a ƙetara zuwa wadda ta fi kusa da su har a kai ga kasar da ita tana ganin dare da yini ya ce sawa'un fi siyami au fi sala sai su yi aiki da wannan game da sallah ko kuma wato azumi an gane ko da ƙayyade lokacin sallah na fata mafi to amma ga azumin malamai waɗansu sun ba da fatawa suna iya su yi aiki da ƙasar da take mafi kusa wasu malamai suka ce a'a suna iya su yi aiki su ƙaddara ma kansu lokacin shan ruwa da lokacin abin nan ba sai sun yi aiki da na wani ba ma'ana suna za su ƙaddara ma kansu lokuta sun san lokacin azahar sun san daidai lokacin da suke yin azahar da la'asar da magariba da magariba to yanar lokacin nan za su ƙaddara daidai lokacin sallar su sai su ƙaddara ma kansu ana kafa hujja kuma wannan da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ya bayanin dujjal wanda ya ce wani yini nashi zai zan kamar mi kamar tsawon shekara wani loni nashi zai zama kamar tsawon mi wata wani kamar sati wani kuma sauran kamar ayyamud duniya ne ko sauran kamar ayyamud duniya to sai suka ce to a wannan lokaci sahabbai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan abin zai same mu ya za mu yi domin ba su da nufin dole sai ya same su ba tunda bayanin shari'a za a yi ko da su bai same su ba zai samu al'ummar da za ta zo bayan su sai ce mi waɗannan lokutan za a yi musu kowane za a ƙaddara mishi bai ƙadari shi an gane ko ma'ana salloli za a ƙaddara musu gwargwadonsu kenan sai wannan ya zamanto hujja ce ga mutanen da suke ganin rana ta yi tsawo su masu ƙaddara mata daidai ga ƙaddara wata daidai da yankinsu to shi ne abin da dai malamai sun kai bayani ina ganin wannan matsala nan ya kamata mu jaburki sai mu komo cikin tafsiri malam qul ya ayyuhan nas قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل na'am jiya mun yi alkawali kamin mu shiga cikin tafsiri mun ce akwai wata mas'ala jiya wajen wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu ko ba haka nan bane mun kace za mu yi bayanin wata mas'ala amma lokaci bai ba mu dama ba sai a yau shine wajen fadar Allah subhanahu wata'ala fala kashifa lahu illa hu ko ba haka nan bane in an ce wa in yamsaska Allahu bi durri idan Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa wagga la sunanta annafiya lil jinsi ba wani wanda ya isa ya kuranye ma wannan matsala illa huwa sai shi Allah subhanahu ta'ala. mun ji wannan da kyau ko to a cikin littafin tashihatul lughawiyya safha ta 197 na wato Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif sai yace waɗansu malamai kalima ta ladin nan sai an ka samu yanzu a larabcin zamani ana cewa la ma'qul kuma ana cewa Allah akhlaqi da larabci kaga ma'qul shine abin da mi hankali yake karba la ma'qul abin da hankali baya karba an gane ko to kuma akhlaqi al akhlaqi abu na dabi'a ta gari Allah akhlaqi abin da ba na dabi'a ta gari ba to kuma wannan sabon abu ne a cikin yaren larabci don a larabci na da da da da da na magabata babu wannan yanzu sai ka ji mutane sun ce wato naqalana al-muhadir ila alamin la ma'qul ma'ana mai muhadara ya ka abubuwan da hankali baya karɓar su ko ko a ce yuwajihu yuwajihu fulanu yuwajihu fulanun mushkilatahu bila mubala Allah mubala kaga mubala shine damuwa bila mubala yana yin ko ko ina ruwana ko ban damu ba an gane ko to ya za a yi amfani da wannan larabcin sai malamai na majma'ar lugha alqahira sun ka ce to wannan ita la asalinta ba ta shiga gami ba ta shiga ga suna an gane ko a hada su su zan kalima ɗaya ba a yin wannan amma sun ka ce to ya halatta yanzu a ɗauke shi a yi amfani da wannan bi itibari la annafiya ghairu amila a ɗauki la ba ta aiki ala an yi urabu ma ba a da habi hasbi mawqihi mimma qablahu kama a doki la kama harfun ne za'idun an kara shi ne kawai la ma'qul an gane ko a dauki misali an ce la ma'qul an gane ko to sai ya zamanto a hankalta ma yanzu misali matsayin abin da ya gabace shi sai a yi irabin shi da shi kamar yadda misali qala amma qalilin la yusbihunna nadimin kaga mata shiga amma qalilin shi yayi jarragami an ta yi jarragami ga qalilin to kenan sai ayi i'rabin shi akan hasba ma, ma taqaddama min al-jumla kama kama kana iya cewa misali tunda su laraba da suna cewa ghairu ma'qul abinda suke amfani da shi kenan kaga kenan an ka ce naqalana al-muhadiru ila alamin la ma'qul kenan sai zamanto la kana iya daukar tasila ma'qulin sai zamanto sifa ne na alami shikenan ka kare da shi waɗansu malamai sun ka tafi cewa a'a a ɗauki laɗin nan murakkaba ce wa ba'daha a ɗauke ta duka gaba ɗaya a ɗauke ta matsayin suna sai a ce ila alamin la ma'qul la ma'qul kulluhu sifani na alam saboda in ba haka ba laraba yanzu suna amfani da wannan sai ka ji an ce Allah ne ha'i abinda baya karewa Allah mahdud abinda baya da iyaka Allah ma'qul abinda ba hankali baya karba Allah markaziyya mulki wanda ake ba kowa ya ci incin gashin kansa amma akwai babba shi ake kira la markaziya federalism kenan wanda duk duniya yanzu kasar america da nigeria da suke amfani da shi ko kuma allah idariya abinda ba cikin kaso ba allah shu'ur abinda ba cikin ka shirya masa ba baka san shi ba kawai ka gan shi haka allah abin nan allah menene zuhuriya ga sunan dai abubuwa da Sheikh Abdullatif Shuri mai kawo don haka wannan larabci ne wanda an kai shi an tattauna akan shi na kawo shi ne saboda la kashifa lahu illahu la nafiya ce lil jinsi da haka dalibin ilimi in ka je irin wannan sai ka san yadda ake mu'amala da shi kada a zo maka da abu ka rasa yadda zaka yi ko kai ƙarya ko kuma rakon ka ce abu ne kai bincike ka ce a sai kai bayani kan shi ba gaskiya bane na fata an fahimci ɗalibin ilimi ya tsaya wato abin da ya kuka ina kama mas'aloli na zamani saboda suna wayar maka da kai ka san inda zaka kama al'amari akwai matsaloli na zamani cikin da'awa ma waɗansu abubuwa suke faruwa ya zaka tunkare su cikin likitanci cikin sallah gashi mu za mu yi kokari Allah ya kaddara mu kawo su mun kawo na zakka mun kawo na azumi haka ne suke tafiya to amma in ya zama to karatu kai abin da ka ga dama ne kake faɗa muna zamanin internet da whatsapp ikhlasi yayi karamci ga mutane na fata an fahimce ni sannan kuma wani ka faɗi daidai ma mutane sun tunkare ka kaka an ka kwashe balantana ma kayi abin da ba daidai ba akwai mai jiran kuskuren kafa ka ɗaya faɗa ba daidai ba shi dai ya nuna kayi kuskure don a san shi ma akwai shi da sauran shi ko ba haka nan bane eh masu da sun kace motsa in jika makahu na bada ne kashi yace motsa in jika to dan haka kuwa ga ina za yi motsa to shi wani so shi kai dole sai ya bayyana kuskuren wane da wane dan a san yayi karatu ko dan a san shi ma akwai shi to ka gani shi yasa dan Allah ɗaliban ilimi ina kira ni wannan nasiha ce nake maka ba zan hana maka ba kai abin da kake so amma radda sakamakon abin da ka aikata zai zo maka ko a duniya ko a lahira kai zaka karɓar sakamakon ka min babin nasiha kawai to Allah ya kyauta to sai abu na biyu wanda nan manta shi ba ban faɗa ba inda jiya mun ka kawo inda Imam Sa'di yake cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk ko ba haka ba ya ce wala ta da umin dunillahi nan amini ya shafi du'a'ul mas'ala ya shafi du'a'ul mi du'a'ul ibada to sai bai kawo ka'ida usuliya akan wannan ba to sai Allah ya sani tuna ka'ida usuliya tana nuna shi fi'ili an ka kawo shi ko almasdaru an gane ko kaminun fi mafhumil fi'ili fa huwa yadullu ala al-umum idza sabaqahu an-nafy muna ganewa da yace wala tad'u min dunillahi domin annahyu da annafi ko ba karan bane da ashartu annakiratu fi siyaqi sharti da annakiratu fi siyaqi nafi da annakiratu fi siyaqi nahyi tufidu madha al-umum to kaga da ce wala tad'u min dunillahi kamar da yace kamar kamar kamar yace ne la du'a kakkai kira na fatan fahim kamar ya kore kira ne to domin ana fahimtar masdar cin fi'ili wato sai ce mi wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu sai ce mi i'dilu huwa aqrabu littaqwa huwa al-masdarul mafhum min fi'ili i'dilu shi ake nufi shi yasa sai ka dauki umumi sa'adi ba ya faɗi wannan magana bane don bai sani ba da Allah ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ay la ihatata lahum bi shay'in min ilmihi fan nakiratu fi siyaqin nafi tufidu al-umum wa hakadha fi siyaqin nahyi tufidu al-umum mun ji wannan da kyau ko to sai mu zo cikin karatunmu qul ya ayyuhan nas kace ya ku mutane ko mun faɗa cikin wato ilimi na ilmul munasabat shine cewa wato ibnu ashur yace nan istinafun ibtida'i magana ce wadda aka fara ibtida'i don mi don saboda kawo wani magana ta daban istinafu farawa ibtida farawa to shi yasa nake cewa kamar in mutum ji isti'nafun ibtida'i bai gane me yake so a ce saboda mi saboda uslubi ne na balaga larabcin ka san kalimatul isti- isti'naf tana nufin farawa ibtida tana nufin farawa to kaga an ce isti'nafun ibtida'i mi zaka ganewa farawa farawa kaga dole sai ka san mustalah na malaman balaga ka nemi wani littafi ana kiransa mu'jamul balagatul arabiyya na badawi tabana an gane ko sai ka rike da malaman balaga sun hudu wani abu sai ka kuma can in ba haka nan ba wallahi kana taya kai shirme yanzu suna ta duka dan kowane ilimi yana da malaman da suka kware a cikin sa da haka ai hattara to dan haka dai isti'naf farkon magana ce wadda aka fara ibtida'i wadda tana dauke da sakonta na musamman tare da cewa tana da alaka da mi da ayoyin da sun ka gabata ba sani ko mun fahimta ba amma yan ce isti'nafun bayani ma'ana magana ce wadda aka fara amma bayani don saboda ta bayyana sashen abin da ya gabata mun gane wannan da kyau ko to ibnu ashur ya ce jiya mun faɗa huwa ka zailun lima ma fi surati kulliha tana matsayin kamar in an ce zail shine wutsiya ma'ana bayani na ƙarshe na karkarewa wa hausala ta tattaro lima jara min al-istidlali na daga abin da ya gabata na kafa hujja wal mujadala da tattaunawa wat takhwif da tsoratarwa wat targhibi da kuma kwadaitarwa da anka cikin wannan sura gaba daya duk ƙarshe sai an ka zo an ka rufe da walida ja a mafi hadhihi jumla kalaman jami'an sai ya haɗe komi da komi ya ayyuhan nasu kaga ya ayyuhan nasu ya shafi kowa da kowa ko ba kadan bane sannan kuma wa muwada'a qati'a ban kwana na ƙarshe wanda da gare shi an yi an ƙari dama kayi ma mutum wa'adi kayi mai nasiha ya karba bai karba ba wannan gare shi ta ƙari ko ba kadan bane to akwai mutanen da sai su bata ma da lokaci shi yasa in ka fahimci mutum yana son ya bata ma da lokaci kada kai dai bata maka da lokaci mun gane wannan da kyau kada ka taba yadda saboda akwai mutanen da su ba su da aiki illa a faɗa su ce ba haka nan bane to kaga in ba in ba hujja da dalili bane ai wannan wai don misali akwai wanda yake tunkaho da shi kowa ya faɗa yana iya cewa ba haka nan bane to kai kai wa kake da kai in baka faɗa ba cewa haka nan haka ba haka nan bane wata matsala ce ha dan ka ce ko wani faɗi kana iya cewa ba haka nan bane to kai kai kai ka isa kai ko in ka faɗa a ce dole ka kai daidai wani abu ne wannan ko ko wani ya zamana kawai shi duk wanda an ka sa karatu shi duniya wancan bai iya komi bai san komi ba ya wannan karatu ne ko mahaukaci an ka azama ko jera shi na zamane da an sa karatu mutum in taddi ba sai ce kai wancan bai bai san komi ba hujja da dalili ake bukata ina fata an fahimce ni Allah ya kyauta to kaji dai a ƙarshe dai ibnu ashur ya ce muwada'a ce ake yi da su a cikin littafin arrabtu والتناسب بين آيات القرآن الكريم muna kawo wannan saboda sanin munasaba tsakanin aya da aya ina fata an fahimce ni yace to bayan Allah ya bayyana ma mutane wato Allah subhanahu wataala ya bayyana ma mutane abin da ke cikin sura sai Allah kuma ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'a yake cewa bayan Allah ya umarci mutane ya hane su a cikin wannan sura sai ya bayyana kuna cewa wannan anan cewa fa'idar da'a tana komawa ne zuwa gare su kuma waɗanda ba su yi da'a ba cutar tana komawa ne gare su ma'ana shi kuma sai ya ɗauki wani ɓangare ya ce kenan tunda Allah ya ce a yi wasu sun ce sun yi ko kuma Allah ya ce a bari wasu sun ka bari wasu kuma Allah ya ce a yi sun ka ce ba za su yi ba kuma Allah ya ce a daina sun ka ce ba za su daina ba to dukkan su fa mane ta dafa inda ma ya ta dili nafsi wa man dalla fa inda ma ya zillu kakku sa tsammanin bayanan da Allah yake sawa a yi don Allah yana tsoron wani ne Allah baya tsoron kowa abin da ke nuna maka Allah bai tsoron kowa duk wanda ka ji ana jin tsoron shi duniya radda Allah kama shi sai ya zabin tausayi ko ba karan bane duk wanda ka ji ana cewa ana jin tsoron shi wallahi radda ya shiga hannun Allah sai ya zabin tausayi dan daga nan zaka da Allah bai tsoron kowa Allah bai tsoron kowa kai kai ne kake tsoro kuma abin da yake nuna maka kana tsoro kowa akai akwai waɗanda kake tsoro a duniya hatta da kafiran da ake cewa ba su tsoro ƙarya ne mushrike sun ba sun himu tsoro da irin abubuwan da ake muna saboda imanin mu hankali mu baya tashi sun yin aji musu ɗai bisa ɗari wanda ake muna gaba ɗaya rikicewa su kai allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun sanulqi fi qulubi allazina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana na fata an fahimci ni to da haka kakkasa tsammani in ka bi alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ka taimaka ma Allah in baka taimaka ma Allah da komi ba ya ibadi innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni baka kai ba famani ta dafa inda ma ya tari nafsi dan haka kai hattara in ana wa'azi kana jiji da kai shedan da yake yaudararka wallahi baka isa komi ga Allah ba kai ba komi bane kai dan adam ne kana ci kana sha kana tsoro sai matarka ta azama doka ka bi ɗanka ya azama doka ka bi likita ya azama doka ka bi soja ya azama doka ka bi ɗan sanda ya azama doka ka bi bature ya azama doka ka bi to in ka san ciyon kanka gara ka bi ta Allah da ka bi ta katon kaddara ah ba shi kenan ba duk masu cewa mu ba mai rama lannan da kaza ba mu ba mai raka sai matar shi ta tashi abin da bai so a ce wani kai da kanka ya ce to ka san dai abin ka san mutum ne ya bala'i da da kai da baka iya matakka kai da matakka tafi karfin ka zaka cewa kai ma dokokin Allah karan tsayi ga sunan Allah yana gwada musu in kai ma dokokin Allah karan tsayi sai Allah ya kawo wadanda kai ma za su tattaka ka wuce matakka taka ka danka ya taka ka shikenan to sai an kai mi kuma shi ne hada kiran ku gara ka bi ubangijin da ya halice ka to kaji dai munasabar da shi wannan mai littafi ya kawo bari mu sake komawa cikin tafsiri na abin nan na jalalai ne mu ɗauki ɗaiɗaikun kalmomi sannan mu je aya ta ƙarshe yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce ƙul ya ayyuhan nas ko ka ce ya ku mutane qad ja'akumul haqq yace ai ahla makkata kullun ina faɗa in ka ji mai jalalin ya ce ahlu makka ba yana nufin qur'ani ya shafi yan makka bane dan irin wanga kana ɗalibin ilmi sai a ce to kai ka ji qur'ani ma na yan makka ne mu an kawo mu da shi ko ba ka nan bane ha mu ba mu da alaka da shi sai a ce a yana nufin na ibtida'an ake nufi alqur'ani ya fara magana ne da mutanen makka shi ne abinda ake nufi shi yasa kawai ne zo maka da cewa ja alqur'ani ya shafi makka da kewayenta ai qur'ani ma ya faɗi wannan dan Allah ya ce mi wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi ko walitunzira ummal qura wa man hawlaha sun kace makka da kewayenta kawai an kace ai wazi shikenan to amma in an ka ce wa man haulaha ai duk garuru makka tana tsakiya ne duk garuruwan da ke kewaye da ita a duniya suna kewaye da ita ko kuma a'a wanga ka ɗauke shi ma ma'anar shi ba ta bayyana ba sai ka je zuwa ga sauran ayoyi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun mun gane tau ɗaliban ilmi Allah ya taimake mu yace amin wa iyyakum qad ja'akumul haqqu min rabbikum gaskiya ta zo muku daga ubangijinku kaga sai Allah ce nan min rabbikum daga Ubangijinku domin abu yana samun kima ne in an kasan daga mi daga ina ya samu asali kowa ka bane eh to magana in an ce daga misali ta hito ne daga bakin wani sai ka ji tana da kima kowa ka bane amma yanzu an ka ce wai faɗi wannan magana sai ka ce a'a wani gidan giya ne wani dan giya faɗi wannan magana masdar kinta yana da ƙarfi yana da kima bai da kima ko kuwa ce a wani mahaukaci na ya zauna ya ce kaza kaga da jin cewa an ce mahaukaci ka san magana dai sai dai masu hankali su tsaya su auna a saman mizani da hankali amma dai ba wata magana ce wanda za a tsaya bata lokaci akan ta ba man sani ko man san kun fahimta ba shi yasa kuke ta ganin kullun in ana son a kushe alqur'ani da sunna mi ake so a nuna ba su da tushe saboda in an nuna abu bai da tushe ko ko bai da tushe na gari to shikenan magana ta kare ba sai an yi aiki da shi ba to sai Allah ce min rabbikum hikimar kawo min rabbikum kenan ma'ana daga wajen ubangijinku nan ta'aridi na na ƙaryatar da masu nuna alkur'ani ba daga wajen Allah yake ba ma'ana qad ja'akumul haqqu min rabbikum la min muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam take ba ubangijin kun da halice kuma yace min Allah ba domin ar-rabbu shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir Allah shine ya halice ku an ce min rabbikum wanda ya halice ka ko ya kamata kai mai biyayya maliku wanda ya mallake ku ko da mutum a ce ba wai halitta kai ba dan adam ne ya sai ka tunda shi Allah halitta ne ya kuma ya mallake ka to dan adam ma in ya mallaki dan adam ai shi na mishi biyayya ko to malikum malikukum kenan sannan kuma mudabbiru shu'unikum ko shu'unakum Allah ne ke tafiyar da al'amuranku duk wanda yake tafiyar da al'amuranka gaba dai ai ya kamata kai mishi biyayya to shi yasa sai kawo ar-rabbu al-ramma bai kawo Allahu ba ko Ar-Rahmanu ko Ar-Rahimu ko Al-Maliku ko Al-Quddus ko As-Salamu ko Al-Mu'min al-udulul qur'ani kenan sai ce mi qad ja'akumul haqqu abin nan qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada duk wanda ya shiriyu an gane ko fa inna ma yahtadi li nafsihi yana shiriwa ne don kansa sai mai jalali ne yace li anna thawaba ihtida'ihi lahu domin sakamakon shiriwa shi lahu na shiri in ka yi imani jiya na kawo ta magana akwai waɗanda suke jiran suna kallon malamai ai malamai sun yi kaza ai malamai sun yi kaza ai malamai sun yi kaza a'a bari kallon malamai abu na farko lalle yana da kyawu malami ya zamanto mutum nagari yana kiran mutane zuwa ga abu kuma shi ma yana aikatawa abin da ya ce a bari yana bari yana gwargwado amma abin da ya kamata ka gane Allah bai yi alƙawalin duk malamai za su shiga aljanna ba babu ayat da ta ce haka babu hadisin da ya ce haka masu ilimi ma cikin Qur'ani wasu Allah ya hudin wuta za su wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun to kaga qur'ani ya bamu labari watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin wa law shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا kaga nan Allah ya nuna maka akwai waɗanda ba su yi aiki da ilimin su ba kuma in ba a tuba ba wuta za'a fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhu alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitab alla yaqulu 'ala Allah illa al-haqq wa darasu ma fi wad-darul akhiratu khairul lil ladina yattaquna afala ta'qilun to dan haka ka ce wai sai kaga malamai sun koma daidai kamar mala'iku Allah bai ce mala'iku ba za su yi malamai ba za su yi sako ba malamai za su yi kuskure malamai za ka kada kama daina kallon kurakuran mutane kai dai ka kalli shin alaka ka da Allah ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba wannan shi da abin da dame ka dan da Allah zai cewa shiga aljanna baka tsaya ka ce to Allah ina da tambaya malam wani yana ciki ko bai ciki to tunda ba haka nan bane kai hattara kada shi ya bata maka da lokaci to don haka in kayi mai kyau kanka kayi ma wa man dalla duk wanda ya bace ko fa inna ma yadhillu alaiha to bace wannan tana mi tana dawowa ne akan shi sakamako kenan sai ce li anna wa bala dalalihi alaiha domin musiban nan da bala'in nan na bata alaiha zai dawo akan rayuwa li nafsihi an nafsu a larabce mu'annas ne shi yasa bai ce alaihi ba ba sani ba ko mun fahimta kalma ta annafsu mu'annas ne a larabci ina fata an fahimci ni to dan haka kada ka zo eh ka abin nan wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaiha ko to sai ce mi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaiha sai ce wa ma ana alaikum bi wakil ni ban kasance ba mai cilastarwa akan ku fa ujbirakum in cilastar da ku alal huda akan shirya ban kasance akan wannan ba shi yasa aikin ka mai da'awa kai ta wa'azi kai ta da'awa kuma kai ta fatan mutane su gane su shirya amma shiryarwa ba taka bace annabawa su da kansu sun yi ta burin waɗansu mutane su musulunta amma ba su musulunta ba hatta da na kusa da su ko ka gani manzo Allah sallallahu alaihi ya so mutanen Makka su musulunta su Abu Talib duk ya so su musulunta amma Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha annabi Nuhu ya so ɗane shi musulunta to amma ina shi na ganin baba ne bai waye ba ka san kamar MC na da wanda ya lakkole yana ganin tsoho mutumin ƙauye na shi ko waye na eh kinan don haka bai bin magana tsoho annabi nuhu yayi wa'azi yayi da'awa amma ina yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma to ka gani shi yasa duk yadda ka so mutane da shari'a ba kai da kake shiryar da su ba duk yadda shi yasa gara kai ma mutane bayani da hujjoji da dalilai kace to ga abin da ya bayyana gare mu ko ba ka dan bari kace kuma muna fatan jama'a su dauka su yi aiki amma bari cewa dole sai mutane sun dauka su yi aiki ba babu dole na fata an fahimce ni don ba wanda isa sa mutane su karba sai Allah in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin ko ba haka nan bane sannan kuma can yace wa ma kana li nafsin an an tu'mina illa bi idnillah walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukaththibunak walakin adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadun wa laqad kuththibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuththibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li كلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين wannan shi dai ne sai ce mi wa ma ana alaikum bi wakil ni ban kasance mai cilasta suwa ba ma'ana ni mai isar da sakon Allah ne idan ni isar da sako shikenan mi shi ke na rige na kare aiki na ko ba ka nan ba ne amma wani da an ka zo ya ce halbal lagtu masu irin isar da saƙon nan wani balarabi ya saurare shi ya ce kadbal lagta wa ba lagta eh akwai wanda yana isar da sako ne amma har da ketare iyaka shi kai ko ba haka nan bane in an ce ka zo ka ce ma wane yi kaza to ai sai ka zo ka ce wane yi kaza amma ka ce wane mane mane an ce kai kaza an ce kai kaza kaga kad ballagta wa mi wa balagta sai Allah ya kyauta malam mu je aya ta karshe wattabi ma yuha ilaik واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين na'am wattabi ma yuha ilaik wannan ita ce aya ta karshe kenan a cikin suratu yunus ko ba haka nan bane to sai an ka ce wattabi yace atfun ala qul inji ibnu ashur atafina akan qul da ta gabata qul ya ayyuhan nas yace ya zamu gane wannan ai ballighin nas zalika alqawl ka isar ma mutane wannan magana kuma wattabi ma yuha ilaika ka bi abin da an kai maka wahayi ya ce ai ittabi fi nafsika wa ashabika ma yuha ilaika na fata ana fahimta ta domin fi'ili amri ai ana atafin shi akan mi akan fi'ili amri qul ka ce ittabi ka bi fi'ili amri an yi atafin sa akan fi'ili amri akwai matsala there is not problem in ji masu karatun english ko ba kana bane an ka ce ka ce kuma ka bi to ai duk fi'ili amri na yasihu atfu fi'il al-amri ala mithlihi ko ba kana bane mai littafin arrabtu wa tanasub bainal ayat yake cewa wattabi ma yuha ilaika yace bayan Allah ya bayyana ma mutane wato dukkan abubuwan da ya kamata su su yi to sai Allah umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi abinda an kai masa umurni an gane ko sawa'un umurni ne na abin nan sawa'un istijabu istajaban nasu aw lam yastajibu ma'ana nan ana son a nuna ma manzo Allah sallallahu kai ko kowa bai bi ba to kai ka bi abin da Allah ya ce an gane ko wa yasbiru alama yusibuhu min al'adha wal makarih kuma ya hakuri akan abin da zai hadu da shi na al'adha cutarwa wal makarih da kuma ababin da baya kauna baya so an gane ko saboda da'awa ta yi mi ta gade haka hatta ya Allahu har sai Allah ya yi hukunci bainahu tsakaninsa wa bainal mukaththibina lahu da masu ƙaryata shi qala ta'ala wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin ma'ana dibo da an ka ce qul ya ayyuhan nasu sako ne da a isar mawa mutane to amma kuma duk da haka wattabi' ma yuha ilayka kai ko kabi abin da Allah ya ce ma'ana in ka isar da sakon Allah to kai me ya kamata ka yi kai ma ka yi aiki mun gane ko ka ci gaba da aikinka domin mutane da kace gani in ka damu da shirye su sai lamari ya bace maka bai yiwa kowa ya imani wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin kai ta kokari ka zan nagari sai ka bada misali mai kyau sai mutane su yi koyi da kai amma in ka ci gaba da yawan wa'azi amma a aikace kamar yadda malam Bahaushe ya ce kare an ka ce ana biki a gidanku ya ce mi ka gani wallahi wa'azi Nijar wato in ka ɗauki wa'azin da ake yanzu ne ba dai ba in ce Nijar saboda muna cikin ƙasar Nijar yanzu dai wa'azi a duniya ne ban san inda za ka taya ba inda babu wa'azi ba ko ba haka nan bane ga internet ga facebook ga whatsapp ga tv ga radio ga na masallaci ga na unguwa ga na kaza ga na kaza ga na kaza amma kuma muna buƙatar mi muna buƙatar aiki ba sa ko fahimce ni ba to kenan in mutane ma sun kaki bi kai wa'azi in sun kiya kami kamar yadda Allah yake faɗa cikin waɗansu ayoyi faqatil fi sabilillah sai ce mi la tukallafu illa nafsak in kai yi wa'azi ka ƙari in mutane sun bi to in bu su bi ba akwai abin da zai biyo baya kuma wani tana yiwa bai karba ba sai bayan ka mutu zai karba akwai mutanen da sun kai kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi yaki da shi bu su musulunta ba sai bayan ya bar duniya da haka ba aikin ka bane ci gaba kai kai kai kai ba kai na zaka kai addini inda kake so ba Allah ne yake kai addini a inda yake so a lokacin da yake so tare da wanda ya ga dama shikenan ganin dama ubangiji ne mun gane wannan ko to wannan shine abin da shi ma wancan ya kawo ya dan hankalta ma to sai mu je cikin jalalai ne mu dauki daidai kun kalimomi saboda fahimtar yadda nasoshi suke tafiya wattabi ma yuha ilaika ko ka bi abin da an kai maka wahayi min rabbika daga ubangijinka an gane ko wasbir ka yi haƙuri ala da'awati akan da'awa in ka ce za ka yi da'awa sai ka ɗauko babban aiki na fata an fahimce ni domin abin da shaidan yake so masu da'awa su kasa saboda aikin Allah ya mi ya tsaya shi yasa kai mai da'awa in ka aikata makaruhi duk duniya sai ta jiya hatta kai abin da ka aikata ba haramun bane indai an ka samu dan kuskure to ana samun matsala yanzu dai a ce wata mace ta zo tana bara an gane ko mutane sun bata sadaka sai wani malami ko dan ustazu an gane ko sai ya bata shikka biyu to yanzu duk waɗanda sun ka bata kuɗi ba za a kalle su ba sai a ce kai shikka biyu ya bata aske ba don Allah na ya bata ba kun gani saboda kana da gemu ko ka ce a tsaye da sunna to kai yanzu don ka ba da kyautar jikka biyu ko ka ba da sadakar jikka biyu to ba don Allah bane a dan bincike shi da ke in bai bai da bai bai da sauta alaka da ita shi na hada ko wani mai gemu ya zo ya yi cin amana yo yo ce ba an kai duk mai gemi musulmi ne har cikin yahudawa akwai masu gemu ko ba ka dan bane sannan kuma wani ya aza gemin ne don sallah wani ya aza gemin ne don shan giya da cin amana yau me matsala don an ga mai gemin ya cuta SQ in ji turawan faransa ya aza gemun ne don shi ma Allah aiki ba tabbas bane dan wata ta sa hijabi ta je ta yi wani abin da bai dace ba wa ya gaya maka don Allah ta sa hijabin dama ai ta dauki sifan masu gaskiya ne don a yadda da ita ta yi banda wani shine abin da ya kamata mu gane to sai kai hankuri yace wasbir ala mi ala da'awati akan da'awa wa adahum da cutar da su amma kuma kai hattara kai mai da'awa duk inda akwai tarko kakkashi yana da kyau mai da'awa ya hattara da wannan in kana da'awa duk wurin da akwai tarko kakkashi duk abin da akwai shubha cikin shi kada ka shiga larabawa suke cewa la talumanna man asa adhanna bik idza ja'alta nafsaka hadafan lituhma la talumanna man asa adhanna bik kada ka zargi wanda ya munana maka zato idza ja'alta nafsaka hadafan lituhma in ka kai kanka inda za a zargi ka ba sani ko mun fahimta ba yanzu misali kana malami sai ka ɗauko butalin giya amma babu giya ciki ka wanke sai ka sa a sama ruwan sanyi ciki sai ka zo bakin kofar gidanka ka aji kana dan zubawa cikin dan abin nan kana sha ana ala aka maka Allah yana ce a ba komi ruwa ne ruwa ne ruwa ne kai yanzu ka rasa bidon bido ko kwalbar da zaka nema sai ta giya shi na haza muna ganewa kaga idan mutane sun kanu to shi yasa in ma kana da niyyar taimako sai kaga za a sabon shubha to kauce misali da ka ba mace jika biyu a zarge ka in akwai wani yaro karami kusa ba shi ka kalle shi ka ce te kai mata an kare ko ba kare ba kaga magana ta kare to wannan kenan in kuma kaga akwai matsala da shubha kakka shiga dama kai ana jiran ka ne tarko ne tarkon duniya kuma ya kare cikin abubuwa guda hudu almimatul arba'a ake kiran su tarkon duniya da ka tsere mu wadanga guda hudu in Allah ya so sai aljanna na farko almansibu kwadan girma matsayi shine mansib mimun nunun sadun ba'un al-mansib kwadan girma kowane irin girma da kaga mutum na son girma to alama halaka ta bayyana gare shi na biyu almaru kwadan dukiya mimun ta biyu kenan an gane ko da mutum ya zamanto irin shi sun rufe bai ganin komi sai yadda za a tara kuɗi to alamun halaka sun bayyana gare shi na uku almar'atu mace aljamilatu mai kyau a ranar mujiyar mun dan tabo bayani kansu an gane ko da kaga mutum da kwaɗan mata to ƙarshe halaka ta bayyana gari shi kenan sai kuma na hudu almaslahatul khassa mutumin da bai son kowa sai kai ne shi duk in ka gane shi ba al'umma ta ci gaba bane shi dai shi shahita in ya so kowa shi halaka to waɗannan su asanadiyar halakar ɗan adam da kaga baka da waɗannan guda hudu to ka tsira ka tai kai makanka wa'azi ba faɗa ma cewa na ni ka ce wani kowa ne ba an gane ko to su ne waɗannan abubuwa guda hudu da kaga ka tsere musu to in kana da'awa kullun ka kiyaye waɗannan duk inda aka harka kuɗi ka yi bincika in dai ba tarko bane an ka dora don turawa suna iya zuba kuɗi a ce malamai su zo su yi aiki na banna ba sani ba ashe amerika ce ta zuba kuɗin ajiya ɗauki hoton malamai a yaɗa ma duniya ina fata ana fahimta ta kwaɗan kuɗi shi yasa zaka da yawan masu da'awa wajen kuɗi sai ka je bala'i ya tashi da yawa wajen masu da'awa wajen neman matsayi kaga mutum saboda kare matsayin shi ya yarda duk yadda za a cuta ma addinin Allah ya fi son ya cuta ma addinin Allah don ya rike girman shi da matsayin shi haka kuma ce mai kyau a gani ɗan istazu kana nan kana ta cewa a riƙe tauhidi sai a samu wata abin nan yarinya mai kyau sai ka ga ɗan ustazu in bayaniya ba yan kuɗin ga da ɗan samu na da aka yi ta bashi na muhadara da wani abu don an canye kuma ka san ita soyayya in ana yinta ba sarki ba da juju har juju in an ci kuɗin shi da sarki wallahi an ci banza in dai ana soyayya bari batun ustazu ka san ustazu ko mai wa'azi to ustazu mai wa'azi da mai aƙida da mai yi duk wallahi ba ustazu ba ko sarki da juju an kaci kudinsu a cikin soyayya an ci banza billahi ladi a mu gaya muku abin da ke jiran ku saboda wallahi don ku amfani addini muke gaya muku waɗannan maganganu ka san ana bada labarin wani alkali da matar shi so abin nan wata mata ta kama alkali ne sai wata mata ta kama karan matar shi ta kawo karan mijinta da ta zaka ta zo ta iske shi ta ce mijinta ne suna tattaunawa yan mareta pau alkali na zamane ashe shi kuma alkali sun yi rikici da mata ta yi ya hito na shi na zamane yana huci ko da ta kama kana ta ce mun yi rikici da mijina ya mare ne pau sai ya ce an mare banza a to don haka muna gaya muku duk mai son shi zan wani abu gobe duk mai son shi amfani al'umma duk mai son ya kai labari duk mai son alaka shi ta kyawo da Allah ya guji neman girma ya guji neman tara abin duniya ko ta wace hanya ya nemi ya ya wato guji kokarin tara mata masu kyawu ya ya yi gudun neman maslaha kanshi don ya gina kanshi shi kadai waɗannan alamun halaka ne ga ɗan adam kowa ne dai mun gaya muku sunansu almimatul arba'a sai kuma ya ce hatta ya hukuma Allah har sai in Allah subhanahu wata'ala ya yi hukumci fihim a cikinsu bi amrihi da al'amarinsa kenan ka yi haƙuri har sai mi har sai Allah ya yi hukumci wa huwa khairul hakimin Allah subhanahu wata'ala shi ne mafi alkhairin masu yi masu yin hukumci a adaluhum ya ce wa qad sabara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri hatta hakama hatta hakama alal mushrikina ko bil qitali ko in ka ga dama ka ce hatta hakama ai hatta hakama Allah alal mushrikina bil qitali ko kuma hatta hukima alal mushrikina bil qitali sai da an kai hukunci ga mushrikai da a yaƙe su Allah ce ko yaƙe su kenan mafhumul ghaya ba an ce ya haƙuri ba har sai Allah ya hukunci to ga hukuncin da Allah ya mafhumul alghaya hatta hukima ala almushrikin bil qital inda Allah ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ko udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir wa qatilul mushrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wannan ita ce ghaya ta as-sabr wa ahlul kitabi bil jizyati kenan hatta hukima ala ala ala ahlil kitabi kenan su kuma ahlul kitabi an kai musu hukunci bil jizya an kace su kawo jizya amma nan ba jiziya ba ya kamata ya ce a'a ko a yaƙe su ko su ba da jiziya haka magana kamata ta dace don ƙur'ani cewa yi qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ko wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitab sai ce mi hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun kaga da farko ya kasu yace ayi amma in sun ba da jizya to shikenan ba za a yaƙe su ba ban sani ko mun fahimta ba to wannan shine abin da ya kawo duk da yake bayanan da zamu karkare da su na karshen wannan sura kafin mu taba sura mai zuwa shine cewa da an ka ce wasbir hatta yahkum Allah kai hakuri har sai in Allah subhanahu wata'ala yayi hukunci hukuncin Allah kana iya dauka shekala biyu ne akwai hukuncin Allah a duniya akwai hukuncin mi a lahira to nan mai jalalaini ya kawo hukuncin Allah ne a ina a duniya tunda a nan ne an kai umarni da a yaƙe su kuma a nan ne an kai umarni da aimi a abin nan nasu in ka diba cikin adwa'ul bayan wajen wasbir hatta yahkum Allah nan ma ya kawo cewa Allah ya hukunci tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kafirai ya faɗi ayoyi da suka nuna ya kamata a yaƙe su to a yanzu bayani na ƙarshe wanda za mu karkare da shi shine cewa hatta ala ramba ka san mun yi bayanin wannan a cikin littafin nan da ake kira huruful jarri wa atharuha fi dalalat masters ce da aka rubuta a kulliyatul da'wal islamiyya silsilatul rasail al jami'iyya ta goma sha biyu an gane ko sun kawo hatta da ma'anoninta yanzu kai ɗalibin ilimi ka tambaye ka hatta ma'ana nawa gare ta a larabci sai kai shuru ko ba haka nan bane idan an ka tambaye ka ma'ana nawa gare ta sai kai shuru sannan kuma meye tasirin ta a cikin ilimin shari'a sai kai mi sai ka yi shiru baka san abin da zaka ce ba to bari ka ji sai malamai sun ka ce hatta an gane ko tana zakkuwa a cikin yaren larabci tana da ma'ana guda uku alarma nawa uku sun ka ce an ta kuna harfabtida ta zamanto harafi ne na ibtida'i yasta'nifu ba'da hal kalam ma'ana abin da zai zo fatadullu fil ghalibi ala al ghaya tana nuna wani abu ya kare za a mi za a shiga wani abu hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun kaga an kare da jin dadin da suka yi sannan anka ce hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'aruna ina fata an fahimce ni to sannan kuma ita hatta tana iya zakkuwa bayan mun ce lilibtida sannan sun kace an takuna atifa alarma harafi ne na ataf fatufidu bulughal ghaya fi ziyadatin aw naqsin sai ta nuna an kai bulughal ghaya an kai matuka fi ziyadatin wajen kari aw naqsin ko tawaya ila al ma'tufi zuwa ga abinda an kai ma atafi kenan shi al ma'tuf an anna lil ma'tuf biha thalathatu shurut an yakuna isman zahiran an yakuna بعضا من جمع من من جمع قبلها يا زمان تو كينان ان حتى لا تعطف الحروف ولا الافعال ولا الجمل بنوعها وانما تعطف الاسم الظاهر الصريح فقط wannan shine ra'ayukan da malamai sun ka kawo kaji ma'ana ta biyu tana iya zakkowa harafi na mi harafi na atafi ina fata an fahimce ni to sannan kuma sai sun ka ce daga ciki ita hatta tana zakkowa harafi na atafi sannan tana shiga kenan cikin fi'ili na mudari'i sai kuma ma'anarta ta uku tana iya zakkuwa harful jarri alaramma kenan tana zaman tuwa mi harful jarri akaltu samakata sai ce mi hatta ana cewa ra'asa ha kuma hatta mi ra'asi ha kuma ana cewa hatta ra'asu ha to in ka ce hatta ra'asi ha ta zan mi ta zan harful jarri ko ba ka nan bane to ka ji ma'anonin da guda uku da take dauka amma ba wannan nake so in yi magana kan shi ba na karshe shin miye tasirin hatta game da hukumce hukumce na shari'a wannan bayani da na kawo in ka duba cikin wannan littafi daga safha ta 429 zuwa safha ta 445 yanzu kuma daga safha ta 594 zuwa safha ta 598 594 miye tasirin hatta a cikin ilimi na shari'a alaramma ya kamata a ce mun kawo shi an gane ko sai sun ka ce hatta tana da tasiri a cikin ilimi na shari'a domin Allah ya ce ya ce hatta fi istinbat al-ahkam ash-shar'iyya min su al-waqt alladhi yakunu bidayatu as-saw da ita ana iya gane lokacin da ake fara azumi don ya ce wa kulu washrabu sai ce mi hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sannan da hatta an ka gane ya ake karɓar jizya an gane hukumu akhdhil jizya min mushrikil arab an gane ko shi yasa malamai sun ka kafa hujja cewa qitalul mushrikina wajibun hatta yuslimu wala tuqbalu minhum al jizya domin an ce qati wato wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa ala adh-dhalimin kaga da an ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ku yaqe su har sai in babu mi babu kafirci domin nan fitna nan ana nufin mi shirka da kafirci kenan su mushrikan larabawa ba a karbar jizya don an ce hatta la takuna fitnatun alaramma me yasa muka gane wannan hukunci saboda hatta da tazo sannan kuma da hatta mun ka gane ana karbar jizya daga ahlul kitabi don an ce qatilul ladina لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى an yadin hum sagirun kaga da ita an ka gane cewa su ana yaƙa sosai sun bada jizya sannan da hatta din nan alaramma an ka gane cewa kafiri in ya shiga wuta bai hita wanga ni da ni irin nan istinbadi a aƙidance don Allah ce innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata eh hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat da shi mun ka gane a aƙidance mun ji wannan da kyau to shi yasa kowane harafi ka san ma'anonin da yake ɗauka ka san wacce ake nufi a nan ka san tasirinsa a cikin tafsiri da kuma shari'a da kuma aƙida da fiƙihu shine karatun in ba haka ba zabar ma sun ka ce problem gono malan ko da kaɗan na muɗan shiga cikin wannan sura bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير to yanzu dai babu ilimin munasaba tun da sura ta rage ta kare ko ai munasaba tun da babu wata aya gabanta to yanzu sai dai wani ilimi wanda dole sai dai gobe za mu shiga bayani kansa shine munasaba tsakanin sura da mi da sura za mu zo mu yi bayanin sunayen sura yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu bayani akan su da kuma munasaba tsakanin wato ƙarshen suratul eh, Yunus da kuma Hud sannan kuma da munasaba tsakanin farkon Hudu da kuma mi da ƙarshen Hud a'a farkon Hud da ƙarshen Hud in an kai bayanin ƙarshen Yunus da Hud magana ta riga ta ƙare to kuma yanzu farkon Hud da ƙarshen Hud muna ganewa munasaba ce ilmin mutane daban-daban to bayan wannan mun faɗi sunayen sai mu zo kuma mu abin nan mu yi bayanin saɓanin malamai da suke da hikimar da akwai da budewa da waɗannan haruffan da hukumce-hukumcen da suke ƙarƙashinsu amma mas'ala guda kaɗai zan kawo da Allah da Allah mai karanta bismillahir rahmanir rahim mai jalali ne ya kawo suratu hud makkiya ma'ana sura ce da ta sabka a makka illal ayati sai aya ta sha biyu da aya ta sha bakwai da ta ɗari da sha hudu famadaniyatun ko ba ka nan bane wanda kuma duk in mun zo daidai aya sai mu cire waɗannan riwayoyin mu gashin magana ta inganta ko bata inganta ba wa ayatuha yace ayoyinta 132 gobe in Allah ya kai mu da bayani zai zo nazalat ba'da suratu yunus ta sabka bayan suratu yunus duk dai gobe bayanin zai zo insha Allah ta'ala to amma abinda zan ce shine da Allah ran mai ce bismillahir rahmanir rahim mun faɗa cewa malaman basra sun ce a ƙaddara suna kenan ibtida'i bi bismillahi ko ba kanan bane malaman kufa sun ce a ƙaddara fi'ili ai aqra'u bi bismillahi ko ba kanan bane ibn kathir da ya zo sai ce a cikin muqaddima ta tafsirinsa babu matsala in kaga dama ka ƙaddara fi'ili in kaga dama ka ƙaddara mi ismi duk yayi saboda shi fi'ili yufidu al-ibtida ko al-hadath shi kuma suna yufidu al-thubut in ka fara kuma kana son ka tabbata akan abin sai ka kare ko ba shikenan ba yace Allah ya ce wa qalar kabu fiha bismillah sace mi majireha wa mursaha an gani nan majireha din nan da ake cewa ko mujraha sabanin qira'at ka wani mun hoda ba yadda ke karantawa ba kaga majra ai suna ne kaga majraha bismillah ne an kai at-taqdim wa at-ta'khir to kuma can cikin suratul alaq sai ce mi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga qur'ani ya zo da suna kuma qur'ani ya zo da mi da fi'ili don haka zancan ka ce a'a dauki wannan abar wannan bai kota so ba duk qur'ani ya zo da su kuma duka za a karba an yi magana ko ba ko ta kare ko ta kare ba to anan bismillahir rahmanir rahim shine a cikin littafin tashihatun lughawiyya na al-sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif daga safha ta 233 zuwa safha ta 236 ya kawo wata mas'ala da ake kira qiyasiyatun naht annahtu shine sassaka da larabci nunun da ha karami da ta'un to malaman lugha sun tafi cewa a zamanin nan ayi kiyasin nahtu ba wai sai wanda an kaji daga magabata ba a'a ana iya ayimi ayi kiyasin shi shikenan sai ayi ta tahiya to wai menene nahtu kai dalibin ilimi kaga yanzu bismillah tana daga cikin abin da aka yi mami aka yi ma annahat marmakon a ce sun ka ce ana yin shi lil ikhtisar kana iya kai annahtu da anwa'uhu da asbabuhu da ahdafuhu da asraruhul balaghiyya shine ala sabilil ikhtisar larabawa suna amfani da shi don mi don takaita magana bismillahir rahmanir rahim sai a ce basmala to sai a yi masa fi'ili basmala yubasmilu basmalatan ismul fa'il al mubasmilu ko ba kana bane hamdala ko ba kana bane ai qala alhamdulillah ko ba kana bane ka gani hamdala yuhamdilu hamdalatan kuma ana cewa hauqala ai qala la haula wala quwwata illa billah ana cewa hailala qala la ilaha illallah ana cewa hayala ai qala hayya ala sala ko ko a ce haysala ai qala hayya ala sala ko kuma ana cewa abin nan hayya ala falah an gane ko suna cewa kuma hayala shine hayya ala sala to wannan laraba suna amfani da shi dam aza adama Allahu izzaka ko ba ka dan bane eh sun ka ce to kenan irin waɗannan ana kiran su mi kuma in an ka ce talbaka shine atalallahu baqa'aka eh Allah ramma dole ya kamata ja'fala ja'alani Allahu fida'aka ko ja'fada eh to kaka to sai malamai sun ka ce to wannan a zamanin nan akwai kalmomin da shin ana iya yi ko ba a yi sai an ka kai ma majma al alqahira da suka yi sai suka ce kai ya halatta a yi wannan tunda larabawa suna amfani da wannan kenan a wannan zamanin in an samu waɗansu kalmomi ana son a yi musu nahat ya halatta ina fata an fahimce ni sun ka ce annahu la yajibu fi nahti al akhdhu min kulli kalimatin min al mawhut amma inda ai ba kowace kalma sai an ciro ba ko cikin kalma uku an ka cikin biyu kaga basmala bismillah ne arrahmanir rahim ai bai shigo ba sun ka ce kuma annahu la yajibu an tu'khadhu al-kalima bi tamamiha kaga ba dole bane sai ka ɗebo cikin kowace kalma da tamami haka na ya ɗebo wa nan ka ɗebo nan sun ka ce annahu la tajibu al-muhafazati ala harakatil hurufi wa sakanatiha wasu lan su kana iya canzawa cikin nahatu tunda yanzu har hadawa ne zakai sannan kuma shi nahtukin nan yana iya zakkuwa cikin al-murakkabul idafi kaga abdu shamsin laraba suna ce abdu qais ko ba kana bane sai sun ka ce abqasi kaga abdu qaisin sai sun ka ce abqasi sun kai mi sun kai an-naht to kaga wannan shi ne to kaga malamai sun ce to kaga a larabcin zamani ma ana samun shi fadlaka ana ramaka san fadlaka fadhalika kaza sai sun ce fadlaka ibnu ashur yana amfani da shi sannan kuma sun ce akwai alharzama min alhazmi war ra'yi in an ce harzama kenan yana da kaifin basira sannan suna da alramma balkafa alramma balkafa alramma ne balkafa bila kaifin suna da fankala fankala min ƙaulihim in ƙila to kai kaji alaran ba to sai sun ka ce kuma zamani yana iya zakkowa ana buƙatar irin waɗannan abubuwa kenan ya halatta a yi amfani da su in dai buƙata ta kama kaga an ka ce halma'a kenan halala bil ma'i alhalma'atu wani usulubi ne na binciken ruwa an gane ko birun ma'i sun ka ce min alburri wal ma'i sai a ce birun ma'i lal lak laza min qaulihim naza'al kolora sannan narjata sun ka ce naza'al hydrogen daga hydrogen wannan iskan nan sun ka ce toto narjata alaramma gashi nan shibzal nahta min shibhu zilzal sai a ce shibzal ko ko labrama tahta naza'al brom sannan sun ka ce la'mana min tahti nahtum min naza'al amin sun ka ce halkaha halkihu halkahatan au halkala yu halkilu halkalatan nahtun min hallalal kuhul sannan shabgira nahtun min shibhi gira wa huwa shabgariyun kaji kalimomi sai a hada biyu uku alaramma sai a bada wani abu to suna ne uslubun naht asalin nahtu dama larabci shine sassaka to amma sai sun ce larabawa yanzu a zamanin nan sai ka hada wannan da wannan alaramma kawai sai kai shikenan kaga alaramma yanzu sai ka ce fasbaka alaramma da ina fasbaka ta samu asali eh baka san fasbaka ba alaramma eh daga facebook mana an gane ko sai ka hada kalmomi mana kenan kana iya kai istiqaqin wato shi na daga cikin abin da zai taimaka wato shi ake cewa qiyasun nahti kana iya ka dauko kalima da wata kalima sai ka bada sai kai nahti sai su bada kamar yadda basmala daga bismillah ne hauqala la haula wala quwwata illa billah dam aza adama Allahu izzaka sai ka debo wancan da wancan kai ma sai ka qiyasiyatun nahti kai ma sai ka fitar da naka tak taka daga tik tak ko tiktok eh alaramba to yayi ina fata an fahimce ni to nan ya kamata mu ja burki sai dai gobe idan Allah ya kai mu da rai sai mu zo kuma gobe ina ganin za a kai karshen za a dakatar da tafsiri saboda kusantowar sallah sai a sallabi mutane kenan gobe idan Allah ya samu na cikin masu rayuwa za mu zo mu yi bayanai na bude wannan sura mu samu ko aya daya in Allah ya ce ko aya biyu ko wani abin da Allah subhanahu wataala ya kori nan ya kamata mu jafirki abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh